أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله آه karatunmu na wannan kasida ta shamakmakiya za mu tashi za mu tashi baiti na ɗari da arba'in da hudu amma kafin nan za mu kafin nan za mu shiga za mu ɗan dawo baya kaɗan saboda karatun ya haɗu wala to na kis ahada fa kullana min rajulin wa aslina min alaqi yana cewa wala to na kis ahadan kada ka tauye wani mutum darajarsa ka walakanta shi fa kullana min rajulin dukkaninmu daga mutum ɗaya muke shine annabi Adamu wa asluna min alqi kuma asalinmu gaba ɗaya jini ne to wannan yana gaya maka cewa ba a ba a wannan ɗin mutum ba a kwandemin ɗin mutum yace la talzimul mar'a uyuba aslihi kada ka lazumta wa mutum aibin asalinsa kace ai iyayensa ma kaza ne ai uwarsa ma tayi kaza tayi kaza ya ce falmisku ya ce kaga shi turaren almiski duk inda ya kai ga kanshi da tsada asluhu min damin asalinsa daga jini ne shi da unuki da yake fita daga wuya wal kamru ita kuma giya mahama tahura duk inda ta kai ga tsarki ko kyau fa bainaha wa baina asaliha tsakaninta da asalinta faraki akwai bambanci bi hukumin a wajen hukunci asalin giya gero ne gero mai tsarki ne giya ta zama najasa giyar da ake yin ta da dabino asalin dabino abu ne mai kyau an yi giya giya ta zama najasa ta zama haramun saboda haka ba a hukunci wa mutum wa iyayensa da kakanninsa sannan kuma mutumin da bai gyara halinsa ba bai zama mutumin kirki mutumin arziki ba ya zama mutumin banza to ba a haɗa shi da asalinsa in ka ce za ka haɗa shi da asalinsa sai ka zage shi saboda haka ko da masu tafiya a harkar bayin Allah waliyai sai wani mutum ya zo ya ce shi ɗan ɗariƙa ne, shi mabiyin Shaw Ibrahim ne radiyallahu ta'ala nahu, sai ya zo da wasu munanan abubuwa, to ba wai za ka haɗa shi ne ka masa hukunci da asalinsa ba, ba wai za ka haɗa shi ne ka masa hukunci da asalinsa ba, asalinsa mai kyau ne. Sannan shi abin da ya ɗauka mummuna abu ne, sau da haka sai kamar hukunci a iyakansa shi kaɗai. karka kai ga kataka taba bayan Allah shehunnai watakila ma wani sai ce ai su suka dora sama akai to ba a yin haka a rayuwa mutum iyayensa mutanen kirki ne mutanen arziki ya dauki wata mummuniyar hanya to kar kamar hukunci da iyayensa kamar hukunci a karan kansa sannan mutumin da yake iyayensa da kakanninsa mutanen banza ne sai ya dauki hanya mai kyau to kar ka hada shi da iyayensa da kakanninsa to wannan shine abin da muka kwana a kansa a baya ya ce wala ta bi irdaka bai atan abi gushaina bai al bai algabni waltabalsaki waltabalsaki ya ce wala ta bi irdaka bai ata abi gaishana ko kuma eh, bai ata abi gabshana ko gubushana duka an, ana faɗa bai algabni waltabalsaki waltabalsuki ya ce wala ta bi irdaka kada ka sayar da mutuncinka shi ne wala ta bi irdaka kada ka sayar da mutuncinka kai wani abu na rashin kyautawa na rashin gaskiya domin ka samu wani abu na duniya bai ata abi gabushana ko gubushana irin sayarwan abi gubushana bai algabni sayarwa irin na kamunga wata bar suki da yaudara saboda haka kada ka sai da asalinka wannan yana na cewa in kai mawaki ne kar a baka kar a baka kuɗi ka je ka zagi wani mutum ka ci mara mutunci idan kai malami ne kar wata gwamnati ko wani ɗan siyasa ya zo ya baka kuɗi ka kare manufofinsa a lokacin da ya zo yana zaluntar mutane sai a zo a haɗa ku tare wannan siyasa da muke ciki kwanan nan an samu waɗanda suke ganin su malamai suka fito suna cewa ai muslim muslim ko a zaɓuwa ne ko kar a zaɓuwa ne a siyasar baya ma an yi aka yi ta kamfen a masallatai aka sa aka je aka zaɓo ɗan siyasa ƙarshe da ɗan siyasar yake kyau sai ya zama inda ake zagin ɗan siyasar haka ake zagin wannan malamin to duk irin wani abin sai da mutunci ne kana wani mutum mai daraja a baka kuɗi ka zo ka kare manufofin wani kuma wannan haka yake yan social media ɗan siyasa ya zo ya baka kuɗi ka zo ka hau social network ka koɗa shi shi kenan ka shiga gidan rediyo kai program a kansa ka koɗa shi ka ce a zaɓe shi ka kare manufofinsa shi kenan da ya fara cutar mutane wannan maganganun da kai duk an yi rakwadin an ajiye duk an yi rakwadin an ajiye sai ya zo ya fara cutar da mutane ya fara azabtar da mutane sai a fara ɗauko wannan rakwadin ɗin naka ana sawa kuma ƙarshe wannan kuɗin da aka baka ka riga da ka cinye su to shine duka waɗannan abubuwan duka yana nuna haka ne eh wala tabi irdaka kada ka sai da mutuncinka bai ata abi gubshana irin sayarwan abi gubshana bai algabni wanda ya ciniki irin na kamunga shine kamunga kamar ciniki irin na kwara wanda aka zalunci mutum wata barsuki da kuma yaudara to kamar ka tambayi a shi wannan ibn al-wannan ka ce wani irin ciniki ne irin bai irin ciniki irin na abi gubshan yace ba as-sidanati ba as-sidanati qusiyan akizan iwadaha nihiyam min ummi zambaki yake cewa ba as-sudanata shi wannan mutum a shi wannan mutum abi gubsan gubshan ko abi gabsan ko da rufa ko da fataha ba a sidanata ya sai da makulin Ka'aba. Kusiyan ya ya siro Kusayyu. Kusayyu yana daga cikin kakanni na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi wannan sudanatan a Abi Gubshan din ya sayar masa makulin Ka'aba ne. A kiran yana mai karba iwadaha a madadin makulin Ka'aba nihiyar tulu daya min ummi zambaki daga ummu zambaki shine giya. ummu zambaki uwan narkarwa shi wannan abi gubsha mashayi ne na giya mutum ne mai shan giya saboda haka ya je mashayar giya sai ya matsu sosai yana shan yana son shan giya kamar da yadda yanzu yan kwaya suke addicted shi kenan ya matsu shi giya yake so sha ko ba shi da kuɗi to shi wannan kusayyu sai ya ce masa in kana so zan baka tulu ɗaya na giya kwanta in kana so zan baka tulu ɗaya na giya amma fa da sharɗin zaka bani makulin Ka'aba daga yanzu Ka'aba ta fita a hannunka da kai da ƴaƴanka da komai kula da Ka'aba ya dawo hannunmu in ka yarda da wannan zan baka yace na yarda yace to amma ba zan baka ba sai an kafa shaidu aka taro shaidu aka kafa shikenan aka bashi tulu ɗaya na giya ya sha lokaci guda ya bugu kuma shikenan makulin Ka'aba ya bar hannunsa to daraja ce wacce babu irinta tun a jahiliya a ce ga ku ku ne masu kula da Ka'aba akan tulu ɗaya na giya kan tulu ɗaya na giya ya bada makulin Ka'aba aka bashi to saboda haka duk wani wanda zai wani abu saboda zubar da mutuncinsa duk kuɗin da aka baka kaci mutuncin wani ko kai wani abun kunya sai wannan kuɗin sun ƙare ba a daina ganin mutum da wannan aibin ba wani ma in yi abin kunya sai ya jawo har iyaye da kakanni sai ya ja musu yanzu a ƙasar nan tamu babi ne na misali na karatu an yi mawakin da ya ta zagin mutane sai wannan ya bashi kuɗi sai ya zagi wancan sai wannan ya bashi kuɗi sai ya zagi wannan ɗaya bayan ɗaya sai da aka dawo duk wanda ya waka ya zage su yanzu su ne a madafin iko duk wanda ya waka ya ciwo mutunci yanzu su ne akan kujerar mulki to kaga yanzu a gari ya waya kuɗin da waɗancan suka bashi kuma ya zagi waɗannan ya cinye kuɗin wasu ma ya rabar da kuɗin ya kashe to yanzu duk wanda ya zaga kuma yanzu su ma sun zo sun ci mulkin kuma ya rasa yadda zai yana so ya koma gurin su kuma yana jin tsoro ya ci musu mutunci to duk haka harkacin mutunci take duk haka harkacin mutunci take duk wanda zai ci mutuncin wani saboda ya samu wani abu to abin da ya samun sai ya kare haka yan siyasa an yi yan siyasa da za su shiga gidan su ta zagin wani dan siyasa shikenan in ta juya ta juya dan siyasar da yasa suka zagi wancan shikenan shi ma sai dawo ya ci kuma zabe yanzu shine akan kujera sai ga mutum ya fara rara gefe wani ma har da kukansa cewa a yafe masa to wannan kenan a shine wala tabi irdaka kada ka sai da mutuncinka bai aci bai ata irin cinikin abi gabshana ko gubshana irin cinikin da abi gubshana yayi bai'atul gabni irin ciniki na kamunga wata balsuki da kuma ciniki irin na yaudara ba a sadanata ya sai da makulin ka'aba kusayyan ya sayar wa kusayyu makulin ka'aba akizan yana mai karɓa iwadaha a matsayin wannan makulin ka'aba nihiyan tulu ɗaya min ummu zambaki daga daga ummu zambaki shine giya kamar kace uwan narkarwa saboda haka kai ma ka kiyaye wala takun ka ash'abin farubbama talhaqu yawman washidan muharraqi yace wala takun ka ash'abin farubbama talhaqu yawman washidan muharraqi yace wala takun ka ash'abin kada ka zama mutumin da ake kiransa ash'abu wani mutum ne wanda ya suna a wajen larabawa wajen kwaɗayi wanda saboda tsananin kwaɗayinsa ta kai ga in ya ji ƙanshi yana tashi a gidanka ko ka rufe gidan sai ya tsallaka ta katanga yanzu kai abokinsa ne ya saba da kai ya san ka ka rufe gidanka amma sai ji ƙanshi yana tashi alamar kenan kana dafa nama ko wani abu na daɗi in ka in ya kwankwasa ma kofa ka ki buɗewa zai iya haurawa ta katanga ka ce wane ya haka ka ce ai ka san abin da ya kawo ni shi kenan ka bashi ya ci ya koshi ya tashi ya fita sau tsabar kwaɗayinsa ya ce saboda kar kasance kamar shi wannan ash'abin saboda tsantsar kwaɗayinsa ne kai kansa mahallaka akwai wani daga cikin sarki su ƙabilan nan ta ash'abi wannan mutumin mai kwaɗayin suka yi masa laifi sai ya ce a cikin ƙabilunsu sai ya kashe mutum ɗari sai ya kashe mutum ɗari shi kenan ya sa aka hura wuta aka yi ta kamo wannan ƙabilun ana jefa su a wuta sai da ya kona casa'in da tara shi wannan ash'abin ya zo wucewa sai ya ji ƙaurin nama yana tashi kamar irin ana gashi sai ya ce sai ya ji gurin ya ga shin ko nama ake gasawa a bashi yana zuwa ko sai ya samu ƙabilinsa ne ake kashewa ake jefawa a wuta shikenan ya je shi ma ƙarshe aka kama shi aka jefa shi a wuta kaga tsantsar kwaɗayinsa ya sa ya rasa ransa saboda haka yake cewa wala takun ka ash'abin kar ka kasance kamar ash'abi farubba ma sau da yawa talhaqu yawman wata ran ya haɗu wa fidal muharriki ya je wa almuharriki mai konawa shine farubbama sau da yawa talhaqu yawman wata ran ya risku wa fidal muharriki da gidan mai konawa eh ya riski da mai konawa wala takun kawawi amrin za'idan fil qaumi aw kamislun mulhaqi yace wala takun kawawi amrin za'idan fil qaumi au ka misli nunin mulhaqi yace wala takun karka kasance kawawa amrin kamar wawi na amru in an rubuta amru to a gaban amru ana sawo shine wala takun kawawa amri kada kasance kamar wawin amru a rubutu za a sa shi amma a karatu ba za a karanta da shi ba shine kamar yadda suke cewa silent kenan a turanci silent akwai silent vowels akwai silent consonants to wawa amru yana daga cikin silent consonants. To wala ta kun kar kasance ka am ka wawe amrin kamar wawun amru za'idan ka zanto mai kari a cikin al'umma. Kawai in za a lissafa jama'a ne za a lissafa da kai amma me kake musu na amfani babu. To kar kasance haka. Ya zama duk inda za a faɗe ka cikin al'ummar ka to a faɗi aikin ka kaza ne. A ɗalibin ilimi ne yana neman ilimi. A'a malamin makaranta ne yana koyar da karatu. ko ma'aikaci ne yana aiki iri kaza saboda kar kasance wanda ba ka da wani aiki a cikin al'umma kawai kai ƙari ne filƙaumi eh wala ta kun kawo ba amrin za'idan filƙaumi kawai kai kai ƙari ne a cikin jama'a auka mislu nuni kada ka kasance kamar nuni mulhaki wanda ake riskar da ita a ƙarshen kalma idan ka ce zaidun akwai wata nu'ara wannan nu'arar a baki ne kawai ake faɗanta amma a zahiri ba za ka ganta ba to mulhaq wanda ake riskar da ita ko kuma kamar da mai sharhin ya faɗa sai ka ji an ce baifan baifan bako baifan bako kaga wannan nunin kawai ƙari ce saboda asalin kalmar baifu ne saboda kada ka zanto kai ma ƙari a cikin al'umma baka da wani amfani eh ya zama in kana tare da al'umma ya zama akwai wani amfanin da kake mata idan kuna tare a zawiya to ya zama a zawiyar akwai abin da kake yi ka samu wani aikin da za ka yi ko ka rika shimfiɗa taburmai ko ka ɗauki shara ko ka rika ɗebo ruwa ko ka rika sayan ruwa a sawiyar ko itace ne ka rika sayowa kai ko sugan da shehin ka zai rika shan shayi ka rika sayowa ko ganyen shayin ka rika sayowa ko ba kullum ba ko sati sati in ka ci kasuwa ne ya zama dai in kana tare da al'umma to ya zama akwai wani aiki da kake yi na taimakon wannan al'ummar eh a eh wala takum kawawai amrin yace la tagashe darar zulmi wa alam annaha akhramu min jawfi himarin khalaqi yake to la tagasha darar zulmi wa alam annaha akhrabu akhrabu min jawfi himarin khalaqi yace la tagasha kada ka shiga darar zulmi gidan zalunci eh la tagasha darar zulmi kada ka shiga gidan zalunci kada ka sauka gidan zalunci mana kada ka ɗauki wata hanya ta zaluntar al'umma duk abin da ka san kana yi ka wajen zaluntar al'umma to ka da cikin ka ciki ko ta hanyar algus ko ta hanyar cutansu ko damfararsu ko ci musu mutunci la ta ga shadarar zulmi kada ka shiga gidan zalunci ko kuma la ta ga shadarar zulmi kada ka shiga ziran zalunci mana duk inda ka san idan ka ji za a cutar da kai to kar ka je gurin wa'alam annaha wa'alam ka sani annaha shi gida na zalunci akhrabu shi ya furushewa min jawfi himarin daga cikin jaki halaki wanda yake tsoho ko kuma halaki wanda yake mushe amma asalin kalaku ana nufin tsoho tsoho kalaku tsoho amma anan zaka fassara ta da mushe matacce eh tunda abu ya tsohon ma'aikar shi ya mutun ne shine la ta gashe darar zulmi kada ka shiga gidan zalunci wa alam ka sani fa annaha shi harkar ta ce take ta zalunci akrabu ko gidan da yake na zalunci akrabu shi ya furushewa min jawfi himarin daga cikin jaki khalaki wanda yake mushe a larabawa jawfi himarin cikin jaki laraba suna buga misali da shi kamar yadda na gani mai sharhin ya faɗa cewa shi jaki kamar su waɗanda suke cin jakin misali larabawa ke na lokacin jahiliya da suke cin jaki sun ce idan aka yanka jaki ba abin da ake ɗiba a cikin duk su timbin jaki da hantarsa da ƙodarsa duk abin da yake kayan cikin ne zubarwa ake haka mai sharhin ya faɗa larabawa haka suke a zaman da suke cin jaki lokacin jahiliya to duk wani abu na kayan cikin jaki ba a ci zubarwa ake in ma ba sa ci ne saboda in an ce na cutarwa, in ma kuma ba sa ci ne saboda wani canfi da suka yi, cewa an ci abu kaza na jaki zai haifar da matsala iri kaza. To, in larabawa suka, suka jingina abu zuwa ga jaufi himari cikin jaki, to suna nufin abu ne marar amfani. Duk inda kai kaga jaki ya kai ga ƙoshi cikinsa ƙato, to duk abin da ke cikin jakin nan an yanka shi zubar da wannan abin yake. saboda ka in balarabe ya ce jawfa himarin cikin jaki to yana nufin wani abu ne wanda ba shi da amfani ko mun yawan sa ko mun ko mun yawan sa eh eh yace wala takun kawa wa amrin yace la ta gashi darul zulmi kada ka sa kanka cikin gidan zalunci ko kai ka zama azzalimin ko kai ka je da za a zalunce ka wa alam ka sani fa annaha akhrabu shi gidan zalunci shine ya furushewa min jofi himarin daga cikin jaki halaki wanda yake mushi eh yace la tarjuwan safwan bi gairi kadarin faza la amrullahi lam yattafiqi yace la tarjuwan safwan bi gairi kadarin faza la amrullahi lam yattafiqi yace la tarjuwan kada ka nemi safwan rayuwa mai dadi shine safwan rayuwa mai dadi bigairi kadarin ba tare da gurbatacciyar rayuwa ba mana kada ka nemi ka ji daɗi ba tare da ka sha wahala ba kawai kai ɗan tubus ne dare ɗaya kake so kai kuɗi shi yasa ake ta cutar mu kasar nan shikenan sai wani hawa internet ya creating din wani website shikenan mutane su ta sa kuɗin su yau ka sa kuɗi ka sai coins za su yi tsada za su kai daraja iri kaza za ka saya haka ya ta cutar mutanenmu lokaci ɗaya in coins ya rugurguzo sai ka ji mutum ya yi asarar mutum ɗaya ka jayi masa asarar miliyan kaza saboda me wai yana so ya yi kuɗi ne rana ɗaya kuma duk wani mutumin da kaga an damfare shi duk mutumin da kaga an damfare shi to kuɗi yake so ya rana ɗaya sai ka samu mutumin da yake ganin yayi karatun boko ya waye sai ka samu wani mutum a cikin daji a cikin daji bai san me yake ba ko hausar ma bai iya sosai ba sai sai ya damfare shi miliyoyin kuɗi saboda me yana so ya kuɗi rana tsaka yana so ya kuɗi rana tsaka so da aka duk wanda yake so ya kuɗi rana tsaka to za ka samu ba shi da wahalar damfara duk wanda aka ga an damfare shi ko ya shiga wani manhaja ta website ya sai wasu coins an zo an rufe ko ya shiga wani tsari na cryptocurrency an samu matsala hatta yan fi masu fi network za ka samu mutane ne wanda an cutar da mutane ta hanyar fi mutane su ta mining dare da rana wani ma wasu abubuwan zai sayar masu daraja ya sai waya mai tsada saboda mining din fi saboda zai kuɗi rana tsaka saboda haka jama'a su kiyaye da duk wani tsarin da za a zo mutum wai zai kuɗi rana tsaka in baka sani ba to ga abin shamak baki ya gaya maka latar juwan safwan kada ka nemi safwan tatacciyar rayuwa bigare kadarin ba tare da kuma gurɓatacciyar rayuwa ba kar ka nemi kar ka tsammanin cewa zaka kuɗi rana tsaka ba tare da ka wahala ba faza yace kaga wannan abu abun la'amurullahi yace na rantsa maka har ga Allah lam yattashiki ba zai taba daidaituwa ba a rayuwa wai a ce ga ka kai kuɗi ranar tsaka a ba zai yiwu ba kawai kana kwance a gidanka wasu sun buɗe wata manhaja ta intanet ka sa kuɗi kaza kullum za ka ciri kaza ko duk sati za ka ciri kaza to wani kasuwanci za su yi za su rika raba muku wannan kuɗaɗen a lokacin da aka zo ana rigimar fai ana ta fai fai wasu abokaina sun zo sun tambaye ni yaya kake ganin wannan harkar fai network din in ce musu in ce fine network ɗin kan ba turawa ne da sauran suka haɗa kai suka jeho mana ba suka ce suka ce eh in ce to duk wannan rikicin da kasar mu take fama da shi akwai hannun turawa a ciki in ce yan boko haram akwai hannun turawa a ciki yan bindiga da suka damu dazuka in ce baturan da zai sayar makamai wa yan boko haram su zo su kashe ka kana da hankali ko shine zai baka kuɗi kana kwance a gida in ke gaya musu suka ce wallahi haka ne in ce baturan da zai sai da guba zai sai da guba a zuba wa mutum a abinci ya ci ya mutu amma saboda tsananin son kuɗinsa haka zai rika sai da guba shi ne zai baka kuɗi kana kwance mutumin da zai iya sai da abin da za a ci a mutu saboda son kuɗi kuma shi zai baka kuɗi kana kwance suka ce haka ne in ce mutumin da yake sayarwa 'yan bindiga makamai su zo su kashe mutanen da ba su ji ba ba su gani ba kuma ya san aikin da suke yi amma saboda tsantsar son kuɗi ya samu kuɗi shi zai sayar musu wannan makaman su zo su maka wannan aika aika in ce to ce zai baka kuɗi kana kwance a gida kana kwance a gadonka suka ce haka ne in ce to in gaskiya ne tura za su kirkiro manhajar da muna kwance a gida za mu kuɗi in ce to mun yafe musu kawai su daina sayarwa 'yan bindiga makamai da za su rika zuwa suna yakar mu Allah ya taimake su masu son gaskiya ne suka gane saboda haka jama'a a daina san banza a ware a yi aiki duk abin da za a nema a hanyar da ake neman wannan abin wajen nema eh shine latajuwan safwan kada ka nemi tatacciyar rayuwa bi gairi kadarin ba tare da gurbatacciyar rayuwa ba fa zali amrul lahi yace kaga wani abin ina maka rantsuwa da Allah lam yattashiki wani abin baya daidaituwa eh la taktimul haqqa wa qul hum mu'linan fahawa jamalin sautika sahasaliki ya ce latattumul haka ya ce ya kai ɗanwa kada ka ɓoye gaskiya wa ƙulhu ka faɗi gaskiya ma'ulinan halin kasancewarka kana mai bayyana gaskiya ya ce fahawa jamalu sautika to faɗin gaskiya fahawa jamalu sautika ita ce kyau na sautika muryarka sahasaliki wacce take mai ƙara shine sahasaliki murya wacce take mai ƙara wacce take fita da ƙarfi shine sahasaliki eh duk zaƙin muryar mutum duk zaƙin muryar mutum duk inda muryarsa ta kai ga fawa duk inda ya kai ga zaƙin baki duk inda ya kai ga iya ƙaƙale da tajawidi in dai ba zai faɗi gaskiya ba to aikin banza ne ita gaskiya ita ce kyan muryar mutum shine fahawa jamalu sautika hasaliki fahawa jamalu sautika faɗin gaskiya shine kyan muryar ka hasaliki wacce take mai ƙara mai amo eh wa sahbihi shibha shabihin wa abi urwata wal abbas inda za'zaqi yace wa sahbihi wa sahbihi kai bayani da gaskiya wa sahbihi ka bayyana gaskiya shibha shabihin kamar kwatankwacin shabibin oh, shabibin wani makaranci ne da aka yi shabibin wani makaranci ne da aka yi mai murya eh wani makamanci makaranci ne da aka yi mai murya amma dai yana daga cikin kawarijawa makaranci ne gwani ne na karatun alkur'ani to shibha shabibin ka kasance kamar shabibu wajen murya wa abi urwata da kuma abi urwata wal abbasi da abbasi inda za'azaki a lokacin tashin murya a wannan da yace wasahbihi kai fadi da gaskiya shine wasahbihi ka fadi gaskiya shibha shabibin kamar shabibu kare da shabibu yake daga murya wajen karatun alqur'ani da magana to kai ma ka daga murya wajen fadan gaskiya wa abi urwata kuma ka kasance mai bayyana gaskiya kamar abi urwata ma'ana muryar ka ta kasance wajen bayyana gaskiya kamar abi urwata shi ma abi urwata nan suna bada labarin sa cewa duka waɗannan mutane guda uku laraba suna kafa misali da su wajen abin da ya shafi karfin murya murya shi wannan abi urwatan sun ce sau tsabar karfin muryarsa zai iya bari sai zaki ya je ya yi farauta ya kamo barewa in zakin ya zo ya daka masa ce irin kai din nan ya daka mar tsawon nan sai zakin ya tsorita sau tsabar karfin kararsa sai zakin ya tsorita sai ya saki wannan naman dawayen da ya kamo sai ya gudu shi kuma sai ya zo ya dauka ta kai ga yana iya kwace abu a hannun zaki ta hanyar murya saboda haka laraba suke yawan buga misal da shi bangaren murya shi ma wannan shabibin haka ne wal abbas hakan nan abbas baffa na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma laraba suna buga misali da shi wajen murya saboda mi lokacin da aka yakin hunain lokacin da aka yakin hunain mutane suka tarwatse shi abbasu shine ya rika kiran mutane a wannan shi abbasu shine aka sa ya rinka daga murya yana kiran mutane saboda in yi magana daga tafiya mai nisa ake jin muryarsa saboda haka Abbasu yana da murya sosai shi ma Laraba suna buga misali da shi irin su yakin Hunainu da aka yaki ya karye mutane suka gugudu lokacin da aka dawo ana so mutane su dawo Abbasu ne ya daga murya duk inda ka kai ga gudu kayi nisa sosai amma Abbasu ya daga hannu ya daga murya to duk inda kake daga nesa zaka ce saboda haka waɗannan duka ana kafa hujja da su ana buga misali da su inda za'azzaki lokacin daga murya abin da ake da azzaqzaqo shine daga murya amma kamar daga murya irin na kasuwa wancan yana magana wancan yana magana wancan yana magana amma su waɗannan ko da mutane sun kai dubu suke magana in suka yi magana sai ka ji tasu a nesa saboda haka iya hayaniya ma ta yaƙi wannan na kuka wannan na ihu wannan mai cewa kaza amma in abba su yi magana kowa sai ya ji shine inda zagzaki lokacin ɗaga murya eh yace wala ta'amani dahar alqu'una innahu arshaka nabla min rumatil hadaqi yace wala ta'amani dahar alqu'una innahu arshaka nablan min rumatil hadaqi yace la ta'amani dahara kada ka amince wa zamani alkha'una wanda yake mai yawan ha'inci kar ka ce kai kana sarauta ba za a waye gari wata ran baka cikin sarauta ba kar ka ce kai yau mai kuɗi ne ba za a wayi gari yau ka wayi gari baka da kuɗi ba kar ka ce kai lafiyayye ne ba za a wayi gari wata ya zama baka da kuɗin ba baka da lafiya ba so da kar mutum duk irin ni'imar da kake ciki to kada ka amince cewa matsala ba ta iya shigowa ba shine la ta amini dahar alquna kada ka amince wa zamani alquna mai yawan ha'inci innahu arshaku shi zamani arshaku shi yafi iya harbi shine arshaku nablan shi ya fi iya harbi min rumatul hadaki daga masu maharba na hadaki eh hadaki sai ka ce na gefe min rumatul hadaki daga maharba na gefe amma su ma wasu maharba ne da ake ake buga misali su ma da su wajen iya harbi saboda haka duk inda kake zamani zai iya juya maka baya eh la tansamin duniya ka hazzan wa ila ka ɗaliƙani wal kasibin ɗalaƙi yace la tansa min dunya ka hazzan wa ila ka dalikani wal khasibun dalaqi a yace la tansa min dunyaka yace to fa duk abin da zaka yi a rayuwa la tansa min dunyaka kada ka manta da duniyarka hazzan wajen rabo eh duk abin da zaka yi to kai iyayenka wajen inganta rayuwarka rayuwarka ta zamto mai sauki mai daɗi saboda haka ba wai wannan nasihohi da ake maka ba wai ana hana ka jin daɗin rayuwa bane a alatin sa min duniya ka hazza kada ka manta rabon duniyarka duk wani abin da yake na more rayuwa wani gida mai kyau in Allah ya baka kuɗi ka saya ka gina wata mota da ake hawa ta miliyoyin kuɗi ko miliyan nawa in Allah ya baka dama da za ka iya siya ba tare da almubazzaranci kai ba a hakkinka sai ka siya kai eh la tansa min dunya kaza wa ila yace in dalik ka tafi eh wan dalik ka tafi wa ila wa ila in dalik kai tafiya ka dalika ne kamar ka je wajen dalika ne wal khasibi ko kasibi wannan dalika ne da khasib mutane ne su ma da laraba suke buga misali da su wajen karamci kuma dukkanin su manyan mutane ne nan da ya ce latansa min duniya ka hazza ma'ana idan ya zamto akwai wani babban mutum mai daraja wanda ana zuwa wurinsa ya taimaka ya taimaka ko ya bada wani alkhairi karka ce kai ba za ka je ka karɓo ba saboda kai kana ji da kanka ko kuma kana da wani abokinka da kuka taso class ɗin ku ɗaya ya zama gwamna karka ce ai tun da bai neme ni ba ai ni ba ruwana da shi a'a to ai hayaniyar da take kansa in kai garaje sai ya gama shekara takwas din ya sauka wai sabbe ma tana da kai ba ba haka ake ba to in ka koma gefe sai ai mulkin ba kai ko kana da wani dan uwanka dan uwanka ne na jini sai ya samu wata daraja ta duniya wanda wasu bare ma suna iya zuwa su gaya masa ƙarya da gaskiya ya taimaka musu kar ka ce ni ba ruwana da shi in ya in ya tambaye in ya taimake ni to a tun yaushe manta da kai mutane sun kewaye shi wasu suna ta buga masa yasin ko ba haka bane an kawo fayil kuɗin guda ɗari ko sama da haka ofis ɗinsa wancan yana buga masa yasun wannan yana buga masa wallawa galibin al'amri akan ya samar hannu ko ba haka bane wancan yana masa tura tattauba sai ya samar hannu to a irin wannan bala'in kake tsammanin zai tuna da kai in ka ce kai ba za ka nemi appointment ka je ka gan shi ba sai kai ta zagin sa har ya gama mulkin shi kuma ya manta da kai ma saboda haka yana na maka a rayuwa karka zama karka zama ke dahumin mutum ka fahimta kana da wani abokinka dan ajin ku ko wani dan uwanka ya samu wani mukami karka ce wai ya zo ya same ka a kai ka je ka eh shine in dalika tafi ka dalika ne kamar wajen dalika ne wal kasibi ko mutum da ake kiransa kasibi eh wallahu a'lam eh